جائع إلا من أطعمته سلكم ما يمتاني سوى أن نتشير دشي فاستطعموني أطعمكم كن متشير سواتا زن تشير دكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسيته dukkanku kuna tsirara sai wanda na tufatar da shi fastaksu ne ku nemi tufatarsuwa ta aka sukun zan tufatar da ku ya ibadi innakum tukhti'una billahi wan nahar ya ku bayina ku sani kun kasance kuna kurakurai kuna aikata zunubai cikin dare da yini wa ana aghfiru dhunuba jami'a ni kuma ina gafartar da zunubi gaba daya fastaghfiruni aghfir lakum ku nemi gafara ta zan gafarta muku Allah girman zunubi bai ya cewa Allah komi komin girman shi abinda Allah yake nema ga bawa ya nemi tuba qala ya ibadi ya ku bayina innakum lam tablughu durri fatadurruni ba ku kai matsayin cuta ta ba balle ku cuta ma ba ku zuwa bayan da za a yi mutu ya cuta wa Allah maɗaukaki walam tablugu naf'i fa tanfa'uni ba ku kai matsayin amfani na ba barantana ku amfana ku amfani ni sallah da azumi da zakka da dukkan ibada da za ka yi wa Allah maɗaukaki kanka kawa domin Allah zai baka sakamako in ba haka ba Allah mawadaci ne da bautar ya yi umarni da bauta domin ya bambantar da wanda zai mai biyayya da wanda zai saba mashi in ba haka ba bautan mai bauta ba tare da Allah madaukaki kafircin kafiri bai ya rage Allah da komai qala ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum da dai a ce na farkon ku wa akhirakum da na karshen ku wa insakum da mutanenku gaba ɗaya wa jinnakum da aljannunku gaba ɗaya kanu ala atqa qalbi rajul wahid minkum ya kasance dukkan su an tattara su a bisa zuciyar mafi tsoron ɗaya daga cikin ku ma za da zalika fi mulki shay'a ba abin da zai dada a cikin mulki na ko mai kankanin wani abu zai dada a mulkin Allah madaukaki ya ibadi ya ba ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum da dai a ce na farkon ku da na ƙarshen ku insakum wa jinnakum da mutanen ku da aljannun kanu ala afjari qalbi rajulin wahid a ce dukkan su suna kamar cikin zuciyar mutum guda wanda ya zama to mafi fajircin ku ma da kasa zalika mulki min mulki shay'a ba abin da zai ragu a cikin abin da na mallaka mulki ya ibadi law anna awwalakum da dai a ce na farkon ku wa akhirakum da na karshen ku wa insakum da mutanen ku wa jinnakum da aljannun qamu fi sa'idin wahid suka tsaya a wuri kalfajiya guda fasaluni kowa ya tambaye ni abin da yake so fa ataitu kullu insanin mas'alatahu na ba kowanne abin da ya roke ni na bukatun shi ma na kasa zalika mimma indi ba abin da ya ragu na abin da ke wuri na illa kama yan usul mikhiyatu idza udkhila al-bahra sai kwatamcin abin da allura idan aka tsoma ta cikin kogi abin da za ta ragu na ruwa shi ma kuma wannan min babu tamsili ne Allah ya so ya kwatantawa Allah ya so yi kwatantawa bayan shi abinda zai ɗan ragu in ba haka ba abinda yake raguwa daga abinda Allah maɗaukake ba kala ya ibadi ya ku bayina inna ma hiya a'malukum usiha lakum kusani wannan ayyukan ku ne wanda nake kididdige muku kuma Allah maɗaukaki ya wakkala wa kowane mutum mala'iku guda biyu wanda suke rubuta ayyukansu ana ce musu kataba aikinsu kawai rubutu wannan na rubuta ayyuka na lada wannan na rubuta ayyuka na shar kuma gobe kiyama kowa Allah madaukaki zai umarce shi ya buɗe littafin shi da kanshi ka karanta da kanka abin da ka aikata قال إنما هي أعمالكم أوصيها لكم ثم أوفيكم إياها سننكم زن تكامك ولا أيوكا قوة زن ساكا وتامد أيوكا إما نا الخير إما نا شر فمن وجد خيرا فليحمد الله dukkan wanda ya samu alkhairi a cikin sakamakon ayyukan shi to ya gode wa Allah madaukaki wa man wajada ghayra zalika kuma wanda ya samu saɓani wannan falayi ruman na illa nafsa to kadda ya saki ya zargi kowa sai kanshi domin abin da hannun shi ne aikata domin allah ba a zalimi ba ne ba shi satan farko ya ce in ne haramtu zulma ala nafsi ni na haramtar da zalunci a kaina duk abin da bawa ya gani gobe kayama na sakamako to abin da ya girba ne a duniya bayan falala Allah wadda ta biyo baya domin duk abin da za ka yi Allah ya baka lada ba aiki ba ne ba wanda ya daidai da abin da ba ladan da Allah ya baka ba daidai da aikin da kai ne ba ban lada ne linki ba linki domin wani lokacin momini iya iya ni ya aikata alkhairi bai aikata ba ma Allah ba shi lada bai ma yi ba amma saboda wannan niyya da ya Allah maɗaukaki ya rubuta mai lada kuma ladan nan Allah ya ga dama ya linka shi goma ya linka shi saba'in ya linka shi ɗari bakwai ya linka shi linki ba linki sai wanda Allah maɗaukaki sai Allah kawai ya san adadin ladan da Allah zai babawa kala sa'id sa'id yake cewa kana abu idris abu idris al-khawlani idan haddasa ya kasance idan haddasa bi hadha al-hadith idan ya zantar da wannan hadisi jatta sai durkushe in iya tsaye sai ya durkusa saboda girman wannan hadisi ala rukubat ala rukubatai amsa duwoyi rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi warwina an al-imam ahmad bin hanbal marwaito wa arwaito mun daga imam da hanbal ahmad da hanbal wanda rahma Allah ta kara tabbata da shi kale ce laisa li ahli sham mutanen sham ba su da wani hadithin ashraf min hadha alhadith mafi daukaka hadisi wanda yi wannan hadisi da ya ce fala ya ce sham yanki na urdun da palestine da abin da ya kama da haka قال المؤلف رحمه الله باب الحث على الزياد من الخير في اواخر العمر babi wanda yake karantar da mu ko yake umarnin zazafawa ko ƙara ƙarfin gwiwa a bisa daɗa aikin alkhairi musamman ma a ƙarshen rayuka a tsuha lokacin da tsuha ya zuwa mutum a lokacin nan ne mutum ya kamata ya zama tun ƙarshen rayuwar shi ya dage ya jajirce ya bauta wa Allah madaukaki domin galiban ƙuruciya tana zuwa da sakaci amma lokacin da mutum ya shiga hankalin shi a lokacin nan ne ya kamata a ce ya san abin da yake ya tsaya ya bauta wa Allah maɗaukaki domin ya samu gaji abin da zai samu gobe kiyama qala Allah ta'ala Allah maɗaukaki na cewa awalam nu'ammirkum ma yadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nabiy Allah na maidawa kafirai da munafikai lokacin da suke cikin wutar jahannam suna kururuwa ya Allah maɗaukake ka maida mu duniya ma'aikata abinda ba ma'aikata mu bauta ma ba za mu kafarce ma ba sai Allah maɗaukaki ya ce musu awalin wa'ammirkum ashe yanzu ba mu halicce ku duniya muka raya ku da abinda ma ya zakaru fihi man tazakkar da abinda mai wa'aztuwa da shi yake wa'aztuwa muka aiko muku alkur'ani mai girma muka aiko muku wanzu wanda zai karantar da ku alkur'ani muka aiko muku addini wa ja'akumun nadhir kuma hallau manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo iya kiran ku ku bautawa Allah madaukaki ku kadaitar da shi da bauta ku kai wasi idan wannan fata na su Allah bai karba ba قال ابن عباس عبد الله بن عباس يتي wal muhaqqiquna da wanda suka zamanto malamai ne masu tantance manufa ma'anahu ma'anar wannan aya awalan nu'ammirkum 60 sana ashe yanzu ba mun raya ku ba har kuka kai shekara 60 wa yu'ayyidu al-hadith allazi sanadhkuru insha Allah bala yace kuma wannan tafsiri za mu ambata hadisin akwai hadisin da za mu ambata shi zuwa gaba insha Allah wanda ya karfa wannan tafsiri wakila ma'anahu 18 sana wasu malamai suka ce shekara guda 18 kenan bayan balaga wakila 40 sana wasu malamai suka ce ana nihin shekara 40 qalahu al-hasan wal kalabi imamu al-hasan da imamu al-kalabi suka faɗi wannan wa masruq da imamu masruq ونقل عن ابن عباس أيضا هكذا أن سامونا مجنى لدى عبد الله بن عباس ونقلوا أن أهل المدينة كما سنشراتوا سكوسن كاوتي ومتانا مدينة كانوا إذا بلغ أحدهم أربعين سنة لوكتن دقيان سيكي شكرا أربعين تفرغ للعبادة سيواتي نقومي يقوم أكوزوا بوتا الله مدوكي duk wata hayaniya ta duniya sai rabu da ita ko kuma sabanin rayuwar mutum yanzu a wannan lokaci ne ma guguwar neman duniya take hawa kan mutum su da zaran mutum ya kai arba'in to shi kenan ya san ba abin da za a yi gangarawa ne za a yi a kai kan da sai jajirce a kan bauta allah maɗaukaki haka mutanen madina suka kasance wakila huwal bulu wasu malamai suka ce nu'ammirukum kinna muka rayar da ku shine kuka kai ga har zuwa wajen balaga qauluhu ta'ala haka da fada Allah madaukaki da yace wa ja'akumun nadhir mai galgadi ya zo muku qala ibn abbas wal jumhur abdullahi dan abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi da sauran mafi yawancin malamai suka kai wa nabi sallallahu alaihi wasallama shine manzo Allah wanda tsiraya Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi wa qila ash-shaybu wasu malamai suka ce mai galgadin nan ana neman hurhura da zarar mutum ya ga hurhura a kan shi to shirya ya sa wasu mutane suna ce ‘yan aikin Allah ta zo za a yi mutum kan shi dil bakin kirin ana nan ana nan ana nan shekaru suna ja farin gashi zai fara fitowa wannan kuma alama ce ta shirya mai hankali sai zamanto ya shiryu qalahu ikrima ikrima yace abinda ake cewa annazir kinna ana nahin mai galgadi ana nahin gurgura wa ibn uyayna ibn uyayna yake cewa ghairuhuma haka ibn uyayna ya tahi da wasu malumai wallahu a'lam kuma Allah shine mafi sani amma ahadith game da hadisai fal awwalu hadisi na farko cikin wannan babi an abi hurairah radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga daga abu hurairah abdurrahman bin sakar wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi wanda tsirayen Allah da mun ta kara tabbata gare shi kale ce a azara Allah ila mri'in akhara ajalahu hatta balaga 60 sana Allah madaukaki ya yanke wa mutum uzuri baya da uzuri wanda Allah madaukaki ya ja rayuwar shi har sai da ya kai shekara 60 babu wani uzurin da mutum zai kawo Allah maɗaukaki babu irin ni'imar da Allah maɗaukaki ya mai rayuwar da ya kamata ya cancanta a ce ya bautawa Allah maɗaukaki bautar da za ta sa shi aljanna rawahul bukhari imam bukhari ya fitar da wannan hadisi qala ulama malamai suka ce ma'anahu ma'ana wannan hadisi lam yatruk lahu uzran bai bar mashi wani uzuri ba wanda zai kawo Allah madaukaki in amhalahu hadhihi almudda lokacin da Allah madaukaki ya saurara mai har wannan lokaci yuqalu a'adhara ar-rajulu idza balagha al-ghayata fil udhr anci an ba mutum uzuri idan ya kai karshe ya zuwa neman uzuri asani hadisi na biyu عن ابن عباس ان عبد الله بن عباس وان يرضى الله تكار تبتا غريس قال كان عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب وان يرضى الله تكار تبتا غريس يا كسنتي يدخلني مع الاشياخ بدر iya shigar da ni mazaunin shi tare da dattijawa na yakin badar sahabbai wanda suka yi yakin badar faka anna ba'dahum ba'dahum ba'dahum wajada fi nafsihi kai ka ce wani daga cikin su ya samu damuwa a ran shi ta yaya dan karamin yaro zai za a shigo da shi a cikin dattijawa in gane ko faƙala sai ya ce lima ya dukulu haza ma'ana walana abna'un mithla dan me wannan yake shiga mazauninka ya umar radiyallahu anhu an alhali kuma mu ma muna da diya kamanne shi mun baro su gida amma shi kuma iya shigowa tare da mu faƙala umar umar radiyallahu anhu dalilin faƙana da kaifin hankalin shi sai ce innahu min haithu alimtum ku sani wannan ba ya fito daga wurin da kuka sani wane ne dan abbas ne fada'ani za ta yaumi wata rana sai kirawo ne fa'adakala ne ma'ahun sai shigar da ni tare da su fama ra'aitu annahu da'ani yawma idin illa liyuriyahum ina ganin cewa a wannan rana bai kirawo ni ba sai dan ya gwada mu dan ya gwada musu matsayina da kaifin hankalina da abinda Allah madaukake ya bani na ilimi qala sai ya ce musu ma taquluna fi qaulillahi ta'ala me za ku fadi a cikin fada Allah madaukake da yace idza jaa nasrullahi wal fath idan idan nasarar ubangiji ta zo da budi na makka cin nasara ta mumine ta zo akan kafirai kuma da bude makka da aka yi ta zamanto gari ne na mumine na musulmi bayan ta kasance gari ne na kafirai wakala ba abubuwan wasu daga cikinsu wani ya ce umirna na ahmadullah wa nastaghfiru idza nasarana wa fataha alaina a cikin wannan sura Allah maɗaukaki ya umarce mu mu godewa Allah maɗaukaki mu nemi gafarar shi a lokacin da ya ba mu cin nasara ya buɗe mana maka kuma haka zahirin aya take idza jaa nasrullah wal fath wa sakata ba'dhum wasu kuma sai suka kyale ba su yi magana ba falam yakul shay'an wanda daga cikin su ba abin da ya faɗi فقال لي سي عمر بن الخطاب يتيم أكذلك تقول ابن عباس يا كي عبد الله بن عباس كما هكا كي فدي هكا كذا هكا فدي فقلت لا سنتي مش آآ قال فما تقول ثم ذاك فدي أفسر وانا آية قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce wannan nuni ne ya zuwa ajalin maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya gabato ya kusanto a alamahu lahu Allah ya sanar da shi wannan cewa mutuwar ka tana kusa maza Allah sallallahu Alaihi wasallam kala idan sha'a nasarullahi wal fata sai ce mai idan nasara Allah Ubangiji ta zo hakanan da buɗe makka wa zalika alamatu ajaluhu ajalinka wannan alama ajalinka ce fasabbaha fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir idan wannan tazo ka tsarkake ubangijinka da godiye shi da godewa ubangijinka kuma ka nemi gafarar shi innahu kana tawwaba domin Allah madaukaki ko ubangijinka ya kasance mai yawan gafara tawwab فقال عمر رضي الله عنه سي عمر بن الخطاب وان يرد الله تقار تبتا غريش شي ما اعلم منها الا ما تقول ni bin san wani abu daga fassarar wannan aya ba sai abin da ka wata sannan kaga dalilin da yasa Umar dan Khattab yake shigar da Abdullahi dan Abbas mazamnin da tijawa duk da cewa iyayen saboda ilimin da Allah madaukaki ya bashi kuma manzala sallallahu alaihi wasallama ya mai addu'a Allahumma faqihuhu fid din wa allimuhu ta'wil haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ganar da shi ka fahimtar da shi a cikin addini kuma ka sanar da shi tafsiri na alqur'ani mai kyau ina ga lokaci yayi sai mu tsaya kan hadisi wannan na uku abinda muka wani daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk